yau laraba 19 ga watan bakwai hijira tana da 1442 wanda ya dace da uku ga watan uku miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin ainihin fiɗo a littafin akrabun masalik ina muka tsaya 68 a ƙasa ne ko sama yauwa daidai na aha bikilafil ba'id muna magana akan mutumin da ainihin ya ɓata azumi idan akwai tawili karibi za a karbi ainihin tawilin shi a ce ramako zai babu kafara shine yace amma fa bi khilafil ba'idi da sabani tawili manisanci ba'idin tawili ma'ana tawili makusanci abinda ainihin yake da madogara tawili manisanci abinda ba shi da madogara ko ya nisanta ga ainihin wannan madogaran hankali ba zai iya karba ba kara'in kaman wanne ne tawili ba'idi yace kara'in lam yuqbal kamar mutumin da shi kadai ya ga wata ya je ya faɗa ba a yarda ba kaga ai mun ce shi din wajibi ne dauki azumi ko sai ya ce to tun da gari ba dauka ba shi ma ya sha wannan sai yayi kafara tun da ai ya tabbatar da ganin watan kuma Allah ya ce fa man shahida minkum shara fa yasumu saboda haka sai yayi kafara auli human ko kuma domin zazzabin da yake tunanin zai same shi auli haibin ko domin jinin haila da take ganin zai zo a wannan ranar yanzu misali mutumin da shi duk wata in ya kai sha uku ran na sha hudun yana tashi da zazzabi kawai wannan sha ukun kawai kwashe gari sha hudu sai tashi yana cin abinci ya san ai kawai gobe zazzabi zai kuma bai zazzabin ba yayi tawili da wannan wannan bakin tawili ne dole sai yayi kafara auli haibin ko domin haila wai ta san dama duk wata in ya kai sha hudu jinin ta yana zuwa kan jinin ya zo kawai ta tashi da cin abinci abinci sai ta yi kafara duk wannan ba idin tawili ne kuma walau hasala ko da wa'annan abubuwan sun tabbatar ma'ana ko da ya faru dole sai ya yi kafara saboda ba a riga malam masallaci a irin wannan walau auli gaibacin auli gibacin ba gaibacin bane auli gibacin ko domin giba mutum ne wai yayi da wani irin yayi giba din nan ya zagi wani haka da azumi sai ya ce a ai Allah ya ce zagin wani cin naman shi ne to mutumin da ya ci naman mutum kan azumi ya karye kawai ya ci gaba da cin abincin shi ya ce wannan azumin ya baci to yanzu wannan shi ma zai kafara saboda ai baka taba ganin dan wani yayi da wani a ce ga naman a bakin shi na ci ba au li azmin ala safarin ko kuma mutum ya karya azumi saboda niyan tafiya da zai yi kawai wai ya yi niyan tafiya gobe ne kawai sai ya tashi yana cin abinci kuma walam yusafir bi yi tafiyar ba kawai yana tunanin gobe zai yi tafiya sai kawai yau ya ajiye azumi gobe ya tashi yana cin abinci to da goben ma ya yi tafiyan zamu ce tawilin shi karibi ne sai goben kuma tafiyar ba ta yi ba to yanzu anan sai ya yi kafara wa illa idan ko ya samu ya yi tafiya wannan wa illa yana koma wa lam yusafir ba ya ce wa lam yusafir bai tafiyan ba wa illa idan ko ya yi tafiyan to fa karibun tawilin shi ya zama karibi tunda zai dogara da au ala safari yawwa ya kuma mafi kusan abin nan ba walam yusafir wa illa fa qaribun haka ne wa hiya id'amu 60 miskinan to shi kafara kafara din nan ya yake a ainihin kafaran kariya azumi shine yace shine ciyar da miskinai 60 li kullin muddun kowane miskini zaka bashi muddun nabi ɗaya ba ragi ba ƙari shine cikin hannun madaidaicin mutum hannu biyu aw siyamu sharaini mutatabi'aini ko kuma mutum yayi azumin wata biyu a jere aw itqur raqabatin mu'minatin salimatin min al-aibi ko kuma enta raqabatin wuyaye mana ko namiji ko mace raqaba din nan ainihin na wuyan ne ba wai na ainihin mutumin ba saboda haka ba za ka ce wai raqabatin kuyanga ba yanta wuyaye ko namiji ne ko na mace muminaci din nan ma lamirin na raƙaba din ne ka yanta raƙaba wuyan bawa ko namiji ko mace mu'minatin mumini salimatin min aibi wanda ya amintu daga kowane irin aibi ba zai ka yanta bawa mahaukaci ko bawa makawo ko bawa mai aibi ba bawa lafiyayye zaka yanta kaga kafaran azumi alal ba alal tartibi bane alal iktiyari ne yawa kana da zaɓin kai wannan ko kai wannan ko kai wannan wa kaffara an amatihi in wadi'aha mutum zai kafara ma ainihin baiwarsa in waɗiya in ya take ta ko da da yardanta ne misali yana da baiwa da rana tsaka watan ramadana ya kira ta ya take ta to yanzu shi zai kafara sannan ita ma shi zai mata kafara ita ba ruwanta tunda mai gidanta ne dole ta bi shi kwarai ba bayan da za ta yi baiwarsa ce dole ta bi shi wa an gairi ha amma idan ba baiwarsa ba ce ko matarsa ce ko matar banza in akraha ha zai mata kafara ne idan tilasta ta yayi kagan ba tilasta ta yayi ba babu kafara kenan kuma li nafsihi idan kanshi ya tilasta ta ya sadu da ita amma idan wani ya tilasta wato shi ba zai kafara ba sai dai shi wancan din yayi niyabatan kuma in yazo kafara din zai yi ne a maimakon ta kaga ko tunda niyaba ne bila saumin ba zai yi azumi ba dole ko ya ciyar ko ya yanta saboda azumi baya karɓar niyaba. Wa bila itiqin fil amati sannan idan baiwar ce ma ya sadu da ita muka ce mata kafara to fa ba zai yi mata azumi ko ba zai yi yanta baiwa ko bawa a maimakon ta ba saboda baiwa a kafaran ta ba yanta bawa. Saboda haka yanzu tsantsan sai dai ya ciyar in baiwa ce. Idan kuma ya ce ko ya ciyar ko ya yanta baiwa ya yanta bawa amma ba zancen ya mata azumi. wala qada'a bi khuruji qai'in ghalabatan babu ramako kaga nan babu kafara muke magana ko to nan kafara kai muke magana bayan mun ayyana abubuwan da ba kafara an samu tawili karibi in an samu tawili ba'idi kuma dole sai an yi kafara sannan kuma ga wanda shi ramakon ma babu wala qada'a bi khuruji qai'in ghalabatan babu ainihin ramako da fitan amai da rinjaye ba shi ya jawo aman ba in mutum shi ya jawo amai yayi aman zai yi ainihin ramako idan ku ya haɗe wani abu a aman ko da galaba ne inda shi ya jawo aman da gangan zai kafara amma amai ya fito ne galabatan kuma fita yayi bai koma ba to yanzu wannan fitan aman ta hanyar rinjaye ba da gangan ba babu ramako amma in ya koma za mu ce dole sai ya rama in ba da gangan ba ne au galibi zubabin ko marinjayin kuda yana azumi ya gaji da rana ya aiki ya gaji baki na ta wari ya buɗe kawai sai kuda fit ya shige shikenan ya samu loma ɗaya kyauta babu ainihin ramu au gubari ɗariƙin ko kuma ƙuran kan hanya yana azumi ya fita yana tafiya ko da kafa kuma a motar ne ana shara akan kwanta ko na ƙura yana tashi har in yi kaki yana ganin ƙuran duk ba komai auka da ƙiƙin ko kuma kaman gari kaga shi ma gari mai aikin gari in garin yana tada ainihin iska yana tashi ƙura zai rika tashi to har ya zama yayi kaki yana ganin garin shi ma ba komai aukailin ko kuma mai awu na abin da yake da ƙura kaman siminti ko farin ƙasa yana shiga har in yayi kaki yana gani shi ma ba komai amma wannan gari da ainihin awu dinnan lisani ihi ga mai sana'ar in mutum ba mai sana'ar ba ne kawai ya je fake a wajen mai injin nika wai yunwa ne bai yi sauwar ba yake bari ya je ko dan kura-kuran injin nika ya dan shige samu dama-dama to in ya shiga sai ya yi kaba sai ya yi asiya rama azumi aha shi yasa ya ce lisani ihi ga mai sana'an wannan gari au hukunatin min ihlilin ko kuma gugutu ta kofan zakari ɗure na magani ta kofan zakari in ta dubura ne aka tura ya je ƙoranji kaga mun ce dama ya karya azumi amma in ta kofan zakari ne baya zuwa ƙoranji baya karya azumi au duhuni ja'ifatin ko kuma mai na hujewan ciki cikin mutum ne ya huje shine ja'ifa ba sai ake shafa mar mai a gurin dan kar rauni ya bushe ya dame shi to wannan man kuma yana gangarawa ko ya je ƙoranji ma ba matsala au nazi'i makulin ko kuma mutum ya tu ya cire abinci yana cikin cin abinci ko alfahari yana hudowa sai ya zubar da wanda yake ci din to yanzu wannan fitar wanda yayi din ba kafara au farjin ko ya cire farjin sa dulu alfajiri lokacin hudowan alfajir to yanzu wannan shi ma ainihin babu ramakon azumi saboda wannan ba zai zamo kamar saduwa ba fa in zannal ibahata to idan mutum ya zaci halascin ainihin a cin abinci, fa'abdara sai ya ci abincin a irin wannan inda ya tuɓe abinci daidai hudowar alfijir, ko ya tuɓe farjin shi daidai hudowar alfijir, kawai sai ya zaton tun da haka ta faru, ai azumin nan ya riga ya ɓaci, kawai sai ya tashi da cin abinci, to yanzu wannan fatawilun karibin. Ya zama tawili makusanci ba zai kafara ba. Amma idan ainihin bai ci abincin ba, to ramin koma ba zai ba. kaga nan ya zama tawili karibi tun da yana da majingina wa jaza siwakun kullan nahari ya halatta mutum yayi aswaki da azumi a yini gaba ɗaya ba wani lokacin da aka ce kar kai aswaki wa madmadatun li adashin haka nan da kurkure baki domin kishi misali mutum ne yana azumi bakin shi ya bushe kau gaba ɗaya ya rasu yadda zai to ya halatta ya dan zuba ruwa a bakin nashi ya jike dan ya ji dama dama amma in ya je makogaro azumi ya ɓaci wa isbahun bi janabatin da wayan gari da janaba di ya halatta wa fidirun bi safari kasarin haka nan ya halatta mutum ya ajiye azumi inda zai tafiyan da ya kai nisan ai kasaru ubiha kuma tafiyan da aka halasta banda tafiya na haram in bai ya tawufi amma fa da sharadin idan ya kwana da niyan ajiye azumi fi a cikin tafiya walau bi awwal yawmin ko da a ranar farkon daukan azumi ne in dai kana kan tafiya lokacin daukan azumi yayi sai kai niyan ajiye azumi to yanzu ya halatta ka ajiye azumi in shari'a qabla alfajiri kuma shi ma ba sai ya haɗu a tafiyan kafin fuduwan alfijir amma yana gida har alfijir ya hudo babu daman ajiye azumi wa illa idan aka rasa ɗaya daga cikin sharaɗan nan fala ba shi da daman ya ajiye azumi misali tafiyan bai kai ƙasar ba ko kuma tafiyan ba halasta shi ba ko kuma bai kwana da niyan ajiye azumi ba ya kwana da niyan yin azumi ko kuma ainihin bai fara tafiyan ba har alfijir ya hudo to duka wannan illa din tana kuma wayannan abubuwa guda hudun ne fala ba shi da daman ajiye azumi wa kaffara to idan mutum in bai ya tahu bi habari idan mutum ya wayi gari da ainihin ajiye azumi yana zaune a gari to wannan wa kaffara dole sai yayi kafara walam ya shira qabla al-fajr in dai bai fara tafiyan kafin fudu al-fajr ba misali mutum ne wai zai je Kano gobe tun yau da daddare sai yin ba zai tashi da azumi ba kuma goben sai da safe ma zai fita kaga ya kwana da niyan ajiye azumi kuma bai fara tafiyan kafin fuduwan alfijir ba kuma yayi haka da gangan sai mu ce sai yayi kafara inda kaga ya sha azumi da gangan a sosai ma a to amma ai akwai sharadi na in bai yi tafiyan ba idan ya yi tafiyan kaga ta yin shi ya zama karibi amma mutum ya kwana da yin tafiya ya tayi wani abu ya faru ya ce ba zai tafi ba amma a ce ai da azu da asuban na a kwashe mutum arba'in aka yi jeji da su ya ce a shi kenan sai gobe kaga ya kwana da niyyar tafiya amma kuma washe garin tafiyar ba ta yi ba to kaga a nan tawilin shi ba kaibi ba ne amma in tafiyar ta yiwu ya kama hanya ya tafi sai mu ce to wannan tafiyar ta mai da tawilin shi ya zama karibi ba zai kafara ba shine awis saumi ko ya kwana da niyyar azumin bi safarin a tafiyar da yake yi din yana kan tafiya ne lokacin daukan azumin sai ya yi niyyar zai yi azumin washe gari kuma ya canza shawara kawai ya ce zai ajiye azumi to shi ma sai ya yi kafara saboda me saboda ya yi wasa da azumi tunda ai kana tafiya an baka daman ka ajiye da kanka da iktiyarin ka kai yadda ka dauki azumin sannan washe gari kuma ba wani wahala ka shiga ba ka karya azumin wannan mutum ya karya azumi da gangan dole sai ya yi kafara ka hadarin kamar mutumin da yake zaune a gari ya tashi da niyan azumi wa afdara washe gari kuma sai karya azumin kabla shuru'i kafin ya kama hanyar tafiya bila tawilin ba tare da wani tawili ba to shi ma dole ya kafara wa illa idan ku ainihin Uh, ya haɗu a tafiya ɗin kafin fuduwan alfijir ko kuma ya yi tawili to wannan fala babu ainihin kafara a kan shi kawai rama azumin zai. Wabi maradi, mu tsaya nan? Eh wo ba za mu tsaya ba? Wabi maradin kafa ziyadatahu haka nan ya halatta mutum ya ajiye azumi saboda rashin lafiyan da yake tsoron karuwar rashin lafiyan auta madiyahu ko miƙon rashin lafiyan ba zai warke da wuri ba in yana azumi to wannan duka zai iya sa ya ajiye azumi. Wo ba za mu tashi ko? Wo ba in kafa halaka.